أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعطيف بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد yan uwa masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah bayan godiya ga Allah subhanahu wataala mai ni'imomi wanda yake mana su a baya da yanzu da muna sa ran gaba muna mika godiya da jinjina zuwa ga shugaban talikai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda muke wannan taro ba don kowa ba sai don shi dan tunawa ko kuma taya juna murna da zagayowar watan da ta kumso mana shi ta kawo mana shi muna godiya ga wannan muna barka da sake haɗuwa a wannan kofar gida maulidi karo na biyu kenan ba manta ba bara mun zauna a wannan mazauni an karanta maulidin kamar haka ga shi kuma Allah ya sake nuna mana mun dawo watakila akwai wanda ba su ga hakan ba kila su Allah bai nuna musu ba muna fata wanda ya rasu kafin nan din Allah ya ji kansa da rahama kan farkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani dai kullum muna kokarin bibiyan fassara wannan littafi na Shehu Ibrahim radiyallahu anhu a duk guraren da aka ce mu maulidi wa sai mu rera sannan sai mu fassara to ina sa rai kamar dai yadda jiya ma karatu mu mun jashi sosai yau inda Allah ya nufa mu samu kila mu gama wannan kasida mu da muka karanta gaba ɗayanta don kwata-kwata baitukan da dai sun kai ina ga ko talatin da ɗaya ne haka so insha Allah lura da bukatan a samu a kammala littafin in ya so gunda mu kammala shi a hanya mu kamo wani ya fi mana akan watan ta kare ba mu samu muka kammala shi ba so yanzu dai a tagaice insha Allah za mu fara wannan فسر wannan قصيدة القصيدة السادسة وهي للشيخ أيضا ومطلعها إن ختم الأنبياء قصيدة تشدى أتكي wannan قصيدو نونا بالتاتي من البركة يتما wannan قصيدة دي تشيو إبراهيم لي رضي الله عنه وأرضاه آه ومطلعها فرقنت شين إنك ختم الأنبياء so wannan ita wannan kasira da muka shiga ita ma kamar yar uwarta da muka fita ne fari man wasl al ghawani wa'ta zil wa'ta zil zikr al aghani daga baharul ramal ne majzumi to wannan ma a ka'ida na aruli na ilimin aruli wato shi ma wannan wakar dai ma'auninta wato daga baharul ramal ne kuma majzu'i kamar wanda muka fitan nan so saboda haka dai a takaice rawiyinta hamza ne alhamza rawiyinta shine alhamza mausu wanda aka sada shi da ya saboda haka sannan a takaice za mu fara dai kamar haka maulamu shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce inna khatmal anbiya'i faqa arsalan biya'i inna khatmal anbiya'i lalle ka sani cikamakin annabawa waye kenan annabi Muhammad waine ne annabawa akallan darajar musulmi dai in an ce annabawa ya sani ya san suwa inne ne annabawa din kalban annabi'u da annabiyu suna suna wato suna da ma'anoni guda biyu ne ma'anoni su daban-daban annabiyu daban annabi'u daban a harshen larabci in an ce annabi yu wato daga nabuwa ne nabuwa shine sharaf misali a sarari haka kana tafiya sai kaga wani wuri ya dan tasa ya dan yi tudu haka to ana kiran wurin nabu nabu sharaf wurin da ya dan tasa ya tudu to kalmar nabi yu da yayu tana nufin wannan ne sharaf daga sharaf in an ce ya ayyuhan nabi yu saboda akwai kira'o'i biyu ne wani wurin zaka ce nabi'ina ko nabiyina to in ba san ma'anan ba kaga in tafsiri za ka yi ma sai ka zo ba a gane ba menene kake magana akai ba in an ce nabiyyu riwaya qira'ar asim kenan riwayan su sauran malaman riwayar shi warshu da kuma shu'ba to ana nufin daraja an ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan mai daraja kenan shine ma'anar nabiyyu amma in an ce nabi'u shi kuma yana da bambanci da nabi'u a harshen larabci nabi'u daga naba'u ne shi kuma daga naba'u labari amma labarin ma ba kowane iri ba domin naba'u labari amma muhimmi in an ce alkhabaru kuma shi kuma labari kawai shi yana iya daukan kowane irin labari misali kamar yadda malamai na balaga suke cewa alkhabaru yahtamilu yahtamilu sidq wal kadhib li zatihi to khabaru labari kawai amma naba'u labari muhimmi to an ce ya ayyuhan nabi'u abinda ake nufi ya kai wannan mai yawan kawo labari daga Allah shine ma'anansa amma ya ce ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan mai daraja sallallahu alaihi wa sallam so a takaice shi dai ma'anan annabi shine nabiyyu jam'i ne na al'anbiya'u al'anbiya'u wa huwa man arsalahu Allah wa lam ya'muru bit tablighi annabi Allah shine wanda Allah ya aike shi amma bai umurce shi da ya isar da aike ba shi ake kira annabi to shi kadai aka bawa mala'ika yana kawo mai ziyara tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala amma bai umurce shi da ya isar ba shine nabi'u ko nabiyu din diga wancan harshen larabci ne wato bambancin su daga nabu da kuma naba so shine shehu radiyallahu ne yake cewa su waɗannan annabawan Allah gabaki ɗayan su guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wayanda Allah ya zaɓe su ko da yake akwai sabani wasu suna ganin ba haka bane adadin amma dai malamai magana ta yi shura a bakunan malamai cewa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu akwai malamai da suke cewa ba haka bane adadin gaskiya bai inganta ba to amma dai kamar ibn abdulbar ya na ga ya tabbatar da haka cewa wannan adadin haka din ne annabawan Allah su wannan adadin ne to dukkan su gaba ɗaya annabawan Allah din shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama sil nasu sil cikamaki nasu fada arsalan ya birbishi wato dukkansu su su manzanni gabaki ɗayansu ya birbishe su arsalan shi kuma jam'i ne na jam'i ne kamar rusulu kamar a ce rusul rasulu guda ɗaya rusul jam'i amma an ce arsalan ma duka jam'i ne to shi kuma rasulu shine wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya aike shi zuwa ga waɗansu particular jama'a haka ko ƙasa ko ƙabila dai yana yiwa ana turo annabi zuwa ga waɗansu jama'a haka ko kuma wata ƙasa kamar yadda Allah ya turo annabi shu'aibu zuwa ga asabu laika da kuma asabu laika ya turo ya tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna ga banu Isra'ila haka dai wanda aka tura ga duk duniya shine sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa ya yi nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ardh saboda haka shine kadai aka tura wa duniya inna kalmal anbiya'i faqa arsalan shi sayyidina rasulullahi fi na wa'annan manzanni annabawa ya birbishi dukkan manzannin Allah gaba daya ya fi su daraja biya'i wato ya fi su darajar ne da kasancewarsa shine na karshe shi Allah ya aiko a ƙarshe shi ya sa ya zama ya ba shi daraja zuwansa na ƙarshe wata rana sai jina rasulullahi sallallahu ya samu sahabbansa haka sai yake nuna musu yake nuna musu matsayinsa bambancin sa da sauran manzanni yake ce musu misali na da sauran annabawa kamar mutum ne yazo ya gina gida ya gama gina shi ya gyara shi ya gama komai sai a bar wuri ɗaya da ba sa tubali ɗaya ba an yi komi da komi na gini sai sauran wurin muhalli na tubali kwaya ɗaya ba sa ba to sai aka yi ta kewaya ana kallon gini ana ta cewa ka gini nan yayi kyau gini gaskiya tubarkalla alhamdulillah yayi kyau amma da ba dai don ba a sa wannan wurin tubalin ba kamar misali a gama gina masallacin nan sai a zo kasa sai a bar wurin block ɗaya ba a saka ba dole in ana cewa za a za a buƙaci dai da abun kam ya kamata a ce block din shi ma an saka shi to sai mutane sai da rasulullahi ya ce jama'a sai ta cewa suna ce kan ina ma da an sa wannan annabi ya ce to anan labinatu ni ne wannan gurbi da ya rage ake ganin rashin kyan gini saboda shi din nan to ni ne ana saka shi gini ya cika cip cip kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai zuwansa na karshe din nan daga karshe shi ya ba da shi ya ba shi daraja shine biya'i dama huruful hijaiya guda 28 ya shine na karshen su ko ko ba shine na karshe ba ya'u to faka arsalan biya'i zuwansa shine na ƙarshe kamar yadda ya ya zama na ƙarshe a huruful jaiya sai dina rasulullah shi ya zama na ƙarshe shi ma a annabawa kuma hakan ne ya bashi daraja ya zama ya birbishe su gaba daya ko kuma kamar yadda shi wanda ya ta'liqi na wannan yace za zai iya daukan biya'i annabi ya fifici sauran annabawa da ya Allah yana kiran annabawa da ya Nuhu, ya Hudu, ya Shu'aibu, ya Yahya, ya Zakariya, ya Ibrahim. Haka ne? Shi ba. Da haka ake kiransa? A'a, da wannan ya ya ya din da ake kiran annabawan nashi daban ne. Allah da ya tashi shi ba haka yake gaya masa ba. يا أيها الرسول كو يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر da haka Allah ya kiransa ya din nan da ya fifici manzanni da ya su yawa ne ake cewa shi kuma ya sai a kawo alkunya Allah ya kawo ma'ana alaman wato ya saka ya sunan saboda ya nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ka arsalam biyani بحر سر وثناء وثناء شمس رشد واهتداء بحر سر شي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم shine kogi na sirrin Allah gaba daya duk wanda yazo sai dai kamfata kenan annabi shine kogi na sirri gaba daya duk wani irin sirri shine kogin sa sai dai kawai ka zo kamar yadda Imam al-Busiri ya faɗa kawai rashfan min al-bahri aw gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyami kowa dai ya zo da iya abin daukansa su waliyai da annabawa gaba daya manzala sallallahu shine mai shayar da su shine kogin sirri gaba daya na Allah wa sana'in shine kogin yabo wanda dunni kayanka zaka yi ka bari ka gaji ka sare ka samu akwai abin da baka yaba ba dangane da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kogi ne kogi kuma ba a ma'ana ba a kure shi a wurin iyo to sayyidina rasulullahi yabonsa da shi kogi ne na yabo shamsu rushdin shi zai yi rasulullah sallam shine rana na shirya wadi daɗi da kuma shirya amma rushdu da wannan da hudan da rushdu suna da bambanci rushdu na ɓangaren waliyai ne an ce huda hudan kuma ɓangaren annabawan Allah ne in ka lura maulama shek tahir radiyallahu anhu yana cewa abinda in ka lura da kissan wancan mutumin na cikin suratul kafi sayyiduna khadir kenan alayhi salam da ya zo ya samu annabi musa da ya same shi ya ce zan ko zan samu in bi ka hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma an tu'allimani mimma ullimta rushdan bai ce hudan ba shehu ya ce dalili rushdu kayan annabawa ne hudan kuma dama kayansa ne shi annabi Musa yana da shi kan ya zo ma saboda haka wannan din ya zo ne ma a wurin shi sayyidina Khadir alaihi salamu kuma ya yarda din suka tafi tare ya samu kuma abin da ya samu amma annabi yake cewa ina ma da yayi hakuri da mun samu ilimi da yawa saboda haka su shi rushdu yana kaman mazaunin irin town service in an ce za a auna shi da misalce annabawa su ne babbar hanya misali main road wanda take ita ce babbar hanya wanda sai kana kanta ne sannan in kai sauka a babbar tasha sai ka samu irin town service ko suka kira na da sauransu ka hau su kai ka sauran anguwanni su ne waliyan Allah su kuma suna nan a cike ta ko ta ina sai ka kama kawai su ja ka su kai ka wurin da kake so kai sa dama duk wanda kaga misali ya kama dariƙa to ai dama musulmi ne ko ba ka bane duk wanda ka ganshi a dariƙa dama musulmi ne sai musulmi ne yake yin dariƙa ko ko ba ka bane dama sai ka zama musulmi ka samu hudan na annabawa sannan sai ka nemi kayan mai waliyai rushdu to duka dai annabi muhammadu shine kogin wannan da shine rana na shiriya na bangaren waliyai da kuma bangaren annabawa din gaba ɗaya kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam jannatul qalbi ibtida'a limalazi wa tara'i shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wato aljanna ta zuciya shehu yace wato abinda zuciya na take samun nitsuwa da shi in ji daɗi kamar aljanna to shine yabon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limalazi wato ambaton wanda yake shine mafakata sayyidina rasulullahi kenan mafakata wannan kalma ka gare in ka dube ta zaka kaman a bangaren wasu misali zaka kaman za ta yi nauyi haka a ce annabi shine mafaka ko ba haka bane wani suna ganin ba zai yiwu a ce annabi shine mafaka ba hisnu ko malja'u ya zama katanganka da zai protecting naka kuma kullum muna faɗi akwai hadisi da ya kai akalla masu riwaya about wajen 50 wanda suka ma'ana mariwaita kusan sahabi hamsin suka riwayaci hadisin adamu din na alaihi salam da ake zuwa da ake kamun kafa da shi har a lahira wurin da ya ko ina tirjiya ya ce ba zai iya ba a je wurin nuhu ya ce ba zai iya ba a je wurin ibrahim wurin musa alaihi musalam daga karshe a je wurin isa alaihi salam ya ce musu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam a tafi wurin manzo Allah a je a yi kamun kafan kuma ko ba haka bane ba haka hadisin yace ba fa izahum istaghathu bi adama duk duniya gaba daya a filin mawqif din nan sai a je ayi kamun kafa da annabi adam da zai iya ba a je biye biye nan duka ayi daga kashi sai koma wurin wa sayyidina rasulullahi saboda shine almalja'u na dukkan halittan Allah wurin da za a zo a fake saboda haka shehu yace ni yabon malazi mafakata annabi Muhammadu sallam shi ne wato abinda nake jin daɗi na yinsa wa sara'i kuma wanda shi ne bayan shi ne mafakata kuma shi ne wadatuwa na sallallahu alaihi wasallam wanda inna wanda shi ne wanda nake jin wadata inna wato in ina yabonsa sallallahu alaihi wasallam da'iman fi kawidari wa dikari wa fana'i maulana shehu yace da'iman fi kawidari har abada wato soyayya ta tana cikin sayyidina rasulullahi ne ma'ana kama yana gaya wa annabin ne suna magana gaba da gaba haka yake ce masa ya rasulullahi har abada ni kan soyayya ta a cikin ka ne kawai babu ma'ana wani bayi da rabo a ciki kai kadai soyayya ta take madawwamiya a cikin ka ya rasulullahi waddi kari haka nan kuma da tunani na shi ma dai a cikin ka ne الدكار أي تذكار تذكار الدكار الأعباب بل بلباني كنا وانشان نور البصر كنا tunanina gaba ɗaya a cikin ka ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fana'i haka nan kuma karewa ta in samu fana'i to kullum a cikin ka ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama qalbi bala wajdi wa zabiri wa bukai shehu yace hama qalbi zuciyata ta imauce a cikin cikin soyayyarka bala wajidi begena ya tsawaita wa zabiri da kuma ruri na wa buka'i da kuma kuka na kamar da yadda jiya muka faɗa a maulidin jiya shi kuka nau'i biyu ne yake da shi akwai kuka na bakin ciki akwai kuka na farin ciki kamar yadda muka faɗa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi kamar yadda muka faɗa din da jiya idan mutum yana kuka ko mace an zo ana bukata a gane menene manufarta ko mustaqbal nata an tambaye ta kina son wani eh, maimakon ta yi shiru a gane tana so tunda in ta yi shiru dai tana so ne ko haka annabi yace eh, albi- wal bikru tusta'maru wa ibnuha sumatuha ana neman shawarin eh, budurwa a wurin aure in an tambaye ta kina son wane in ta yi shiru annabi ya ce ta yi izini ne tana son sa to amma in ta ce ba na so kar a baka haka ma shehu ibrahim ya faɗa radiyallahu anhu yace wal jabru lil abkari ma ra'aytuhu fi sunnatil muktari ma ra'aytuhu tilasta budurwa auren dole ba ra'ayina bane ko baya cikin sunnar manzon Allah eh shehu ibrahim kenan eh, ya ya faɗi nashi wannan so sannan sai annabi ya ce idan ko aka ce mata kina son wani sai ta fashe sai ta fara kuka hawaye ta zuba annabi ya ce a tare hawaye sai an ji su da dumi ba ta so ne bakin ciki ne take ba ta so shi sai an ji su da sanyi kuma tana so ne sai a bata shi kawai ba tare da ma an yi simple eh, bincike ne wannan ana tarewa duk yanayin da aka ji su to sai a hukunta da yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka kuka din wani lokaci yakan zo saboda daɗi in yayi yawa sai mutum ya ta zub da hawaye ya yi ta kuka wa hanini wa ihtiraqi fi sabahi wa masa'i shehu radiyallahu anhu yace wa hanini haka nan kuma tsananin bege na yana cikin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shine haninu wa ihtiraqi da kuma konewan zu- cikin zuciyata na- don don soyayya shi ma dai ya tabbata ne a wato cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halayen nan guda biyu tsananin bege na da kuma kuna da zuciya ta take yi saboda soyayya fi sabahi wa masa'i safiyata da mare da- da yammaci na gabaki da haka wannan shine halina cikin tsananin bege da kuma konan zuciya don kaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce zara ne ƙwaifu khayalin min habibi aini ha'i zara ne ƙwaifu khayalin wato mai zuwa na sura ya ziyarce ni kamar a ce kasan an ce misali ko a wazifa ana son mutum ya dan yayi yayi huzuri in zai yi na zatin ubangiji in ya gagara na sayyidina rasulullahi in ya gagara maulana abu abbas radiyallahu anhu in ya gagara shehul islam shehu ibrahim in ya gagara eh, shehinka murabbi in ya gagara shehu talqini to kar dai ya zama kana eh, hudurin shedan ka in abubuwan nan gaba da suka gagara ya zama dai she- ko da shehu talqinin ɗinka wanda ya lakana ma tijariya ka riga suran tashi lokacin da kake to wannan irin suran yace tana kawo mini ziyara sai ku khayalin kenan min ajibi daga masoyina annabi Muhammad wanda shine aini hadi shine aini na wato ha'u na kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala halla fil qalbi makanan musta'ilan lisiwa'i shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shehu yace halla fil qalbi makanan ya sauka a cikin wannan zuciya tawa ya wato kuma eh, ya samu wani eh, matsayi a zuciyan tawa min eh, wato mustahilan wanda ya koru irin haka da na samu annabi ya sauka a zuciyata ya samu wuri na zama a zuciyata to wannan mustahilan ya koru da siwa'i ga wanda duk ba ni ba kamar da yadda shehu ya faɗa can cikin diwani farko farko kenan inda yake cewa wa man rama tarki fi ishtiyaqi nabiyina faqad faqad rama amran mustahalan muharrama rikan shehu a- a wurin begen manzon Allah shehu yace korarre ne to haka nan kuma yadda ya samu manzon Allah ya sauka a zuciyarsa ya cika masa zuciyar ya samu wuri na musamman a zuciyarsa ya cika zuciyar to ya koru ga waninsa ya samu irin wannan kulla min duni muqami wa hayati min jima'i shehu yace radiyallahu anhu a ce a wani ya zo ya ce zai kautar da ni daga yadda na sa na samu matsayi a wurin sayyidina rasulullah ko ya ce zai raba ni da manzon Allah to gwanda a kashe ni ya zama a zubar min da jini na in mutu ya fi mini in ji shehu an gane akan akan ya zama a ce za a zo a raba ni da ganin girman manzon Allah samun annabi da na yi din nan matsayin manzon Allah da na- da na- da matsayinsa a wuri na din nan ka ce za ka raba shi da ni ko ka raba ni da shi to gunda ka zubar da cinina cewa yace kuma wa hayati ina rantsuwa da wadda rayuwa take tafin ikonsa ma'ana ba yana faɗi da wasa bane matsayi matsayin da yake da shi a wurin manzon Allah ka ce za ka zo ka divertin nashi to gwanda masa ka zubar masa da jininsa ka kashe shi ya fi maka ya fi masa radiyallahu anhu wa ardahu yanqadi hammu siwa'i wa wa hammi hu sawa'i shehu radiyallahu anhu yace damuwa na wani na ya shuɗe amma ni nawa damuwan yana nan yana tabbace saboda damuwa ta in samu manzon Allah in na same shi to magana ya kare to wani kam shi kan nashi damuwan ya ya shuɗe ila ba annabi ne damuwansa ba saboda haka ni dai kam damuwa na yana tabbace har abada kullum cikin neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yan qabi hammu siwa'i damuwan wani na dai kam ya shuɗe amma wawa hammi du sawa'i nawa damuwan yana nan a tabbace shi kam kana fakman wa mahilan wa mali'an za safa'i to sai shehu radiyallahu anhu zai fara yabon annabi Muhammad yace kana manzo Allah ya zama fakman mai girman halitta halittar manzo Allah sallam abun girmamawa ne da dukkan hatta gabobinsa haka shehu ya faɗa cikin ka duba diwaninsa na eh, wannan harful aini din nan na isir sa'adat a barkun bada mufakhaman shehu ya ce sayyidina rasulullahi mai girman halitta ne gaɓoɓinsa ba irin na wannan ba ne irin irin yan sira na sira na haka a gaɓoɓin manzon Allah masu kauri ne masu girma saboda ai zai zama kamar tawaya in ya zama mutum yan eh, gaɓoɓinsa yan sira na sira na haka to gaɓoɓin manzon Allah halittansa mai- mai girma ne sallallahu alaihi wasallam kana fakman wa mahilan kuma shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai tausasawa ne ga halittar Allah gabaki ɗayanta kamar yadda Allah ya masa shaida a cikin alqur'ani bil mu'minina raufur rahim mai tausasawa ne ga dukkan halittar Allah har dabbobi da sauransu wa mali'an kuma shi sai na rasulullahi mai tsananin kyawu ne dukkan kyawu ma ya samu asali ne daga sayyidina rasulullahi daidai da mata da gi- gine-gine na aljanna gaba ɗaya shehu ya gaya mana a diwani wato sun samu abin da suka samu ne daga manzon Allah in kyau ne in aske ne wa min husnihi hurul jinani tazayyana ko wa min nurihi nurul buduri tafarra'a daga daga eh, daga hasken manzon Allah wa daga kyawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hatta hurul aini suka dawo aka musu ado a da kyan da suke da shi din nan saboda haka sayyidina rasulullahi malihan mai tsananin kyawu ne za ta fa'i ma'abocin tsarki sallallahu alaihi wasallam duk tsarki ma ya samu asali ne daga gare shi la tara shibha al-muqaffa fa huwa sinun qabla ra'i la tara shibha al-muqaffa har abada baraka taba ganin mai kama da annabi Muhammadu ba ba za ka taba gani ba har abada ba za ka taba ganin mai kama da manzon Allah ba a komi da komi kuma sirri da ru'i da nafsu duka da- da komi da aqlu da komi da komi ba za ka taba ganin irin manzon Allah ba la tara shi al mukaffa mukaffa eh maulana shau atiku ya ce yana da ma'anoni biyu so amma dai gaskiyar magana ma'anar da aka fi faɗi shi ne annabi shi ne wadda ya biyo annabawa wanda ya biyo annabawa bayan annabawa sun gama tahowa sai ya biyo bayansu ya cika ta shi ne mukaffa wanda shi ya faɗa mukaffa aminun wa hawa fi rusli mujtaban so amma a wata lugar kuma ana ɗaukansa me- wadda ya sa annabawa a gaba suka zo suka share mar fage kafin ya iso ya sa su a gaba Wan- wancan wancan maganan farko kuma ya biyo baya kaf- daga kafa to shewa tiku dai yayi magana da ya kama ganganu guda biyu sallallahu alaihi wasallam bai da ma- makamanci ba wanda yake kama da shi a cikin halitta yadda Allah baya kama da komai shi kuma annabi baya kama da a halitta ba mai kama da shi fa wasilun shi annabi Muhammadu sinne shi kabla ra'i wanda take kafin ra shine mai taliqi yake cewa harafin sinun idan an addafa ra'un a gabansa sai ya zama sirru shi annabi sirrun ne kabla ra'i wanda yake kafin ra kaga in ka hada sin plus ra ya zama ne sirru shine sirrun lahi kenan annabi muhammadu shine sirrin Allah subhanahu wa ta'ala maulana shehu yace marhu unsi wara'i ba'i wa shini wara'i yace mar'uhu shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi yabonsa shine unsi shine ɗebe kewa na in na samu ina yabon annabi to sai in ɗebe kewa sai ya zama na samu abokin hira kenan wanda zai ɗebe min kewa na warahi kuma shine abin da nake murna da shi wato yabon manzon Allah shine abin da nake murna ina jin farin ciki a raina da yinsa ba'i wa shini wa ra'i annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine bishiru nawa murna kenan da da ba'un da shinun da ra'un in ka hada su zama bishiru murna kenan karka daukawa wa ba'i wa shini wa ra'i wani wani yare ne da dai da shini da arre ne shine manzon Allah murnansa kenan wanda in an faɗe shi ma'ana dama basharu ainihin kalmar basharu bashiru in an ce annabi ina arsalaka shahidan wa bashiran wa nazira to bashiru din nan daga dama daga fatan dan adam ne in annabi ya zo ya ba ya gaya mata wani labari mai daɗi za ta samu aljanna za ta yi kaza to fatan za ta sake sai ta wara-wara haka to shine daga bashar fatan dan adam mai wanda in an bata an gaya masa abu mai daɗi za ta yi sake sai ka ga mutum biskansa kawai ka ganshi tare da murna da fara iran can cikin ransa ba ce kuma in ka dubi fiskan sai ka ga yana za ka ga alama in kuma akwai murna sai ka ga a fiskansa to shine bashar din fata mai sakewa haka a ganta a ga alaman murna in an gaya masa labari mai daɗi haka shine shine ba'un da shinun da ra'un shine albishara kenan manzo Allah shine abin da ke sa shehu murna ni'mahu abdun tasama falahu sirrul liwayi ni'mahu ma dalla da wannan babban bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'mahu abdun shine bawan Allah huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu fa kulli ya muhtaru kulli lada tazul dukkan bayan Allah ma gaba daya an yi photocopy ne an yi photostat ne aka fitar a jikin manzon Allah shine ainihin bawan Allah na hakika ta sama manzala sallan ya ɗaukaka ya ɗaukaka darajarsa ta ɗaukaka falahu shine wanda yake da sirrul liwa'i sirri na tutan nan na liwa'ul hamdi wanda hadisi ya tabbata a cikin bukhari annabi yake cewa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamati ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsagewa in fito ranar tashin duniya ya ta bayani da hadisi yana da tsawo har yake cewa adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati daga kan annabi adamu dawun zuwa ga duk abin da ya aifa kakaf suna karkashin tuta karan lahira to wannan tutan shi ya ce falawo sirrul liwa'i shine ma'abocin sirrin tutan nan ta godiya wanda shi kadai zai rike ta ya daga ta tana kadawa fal fal fal fal a filin tashin duniya kowa yana karkashin wannan tutan shine ranan kenan duk manya ma gaba ɗaya girman su ya ƙare ya dawo ƙarƙashin girman manzon Allah kowa har su Ibrahim alayhi salam wanda yake kusa da annabi ne shi ma ranar yana ƙarƙashin wannan tutar kowa da kowa Allah ya samu mu samu shiga safatul kalkai habibullahi kanzi wa zinai safatul lahi shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine zaɓaɓɓe a cikin halittar Allah kakaf ɗinta in za a yi zaɓe kamar yadda na faɗa a wata rana a cikin karatuka da ake yi in an yi tashi halittu kaf yan adam su ne a sama wala kada karramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dukkan halittan Allah Allah ya ce mu fifita su a cikin mafi yawan abinda muka halitta fifitawa sannan uh, bayan uh, dan- a yan adam in an tace a fidda annabawa sun fi kowa daraja bayan annabawa manzanni sun fi uh, cikin annabawan kuma manzanni su ne masu ran wanda suka fi ay- annabawa a cikin manzanni wanda suka fi su gaba ɗaya ran su ne ulul azmi minar rusul to ulul azmi minar rusul su biyar ne wanda yake sama gaba ɗaya kololuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa daraja saboda haka safwatul khalqi shine zababben halitta gaba ɗaya habibullahi shine masoyin Allah wadda wannan suna shine wata rana in ba manta ba hadisin Tirmidhi radiyallahu anhu da ya riwaita daga Abu Huraira wanda yake cewa wata rana sai dina rasulullahi yana ɗakin sa yana jin annabawa suna tattaunawa ɗayin mai sahabbai afwan suna tattaunawa wani na cewa ajaban inna Allah ta kaza Ibrahim khalila abun mamaki kai Allah da yana da abun mamaki ka zaɓi mutum ya zama badaɗin ka mutum amma Allah ya zaɓe shi shine badaɗin sa ma'anar badaɗe duk abin da ya nema Allah zai bashi ko menene kai ma na san kana da irin sa mutumin da wanda ko yaron ka ne cikin yaran ka akwai wanda kila saboda yawan zuwan sa aika da gudu ko baka ce mar zaka tsaya mar minti ba ba ruwan sa da cewa sai zaka bar kaza to irin wannan zaka ga a cikin yayan mutum yana da dan lele shine badadi to badadin Allah shine annabi Ibrahim wanda komai ya roƙa Allah yana bashi to da suka faɗi haka ɗaya mala sahabi ya faɗi haka sai wani sahabi ya ta wa ma bi a'jaba min zalik kai baka san akwai abin da ya fi wannan ban mamaki ba annabi Musa da Allah yake hira da shi hira Allah yake da shi ba wa kallama Allah Musa taklima Allah yana magana da Musa magana sosai wannan ya fi ban mamaki wani ta to kai kana wannan ka gani ba ga annabi Musa eh, annabi Isa ba wanda shi ru'ullahi ne nabiyullahi rasulullahi gaba ɗaya na shi wani ta to ai wannan bai kai bai kai mamaki kamar annabi nuhu da annabi adamu ba Allah ya ce ya zabe su inna Allah astafi adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin ai wannan duk ya ci wancan mamaki suna cikin zance annabi ya ji su daga cikin gida sai ya fito yana zuwa sahadin ya ce fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito ita mun sai nisa mai tuka lama ko wa hujjatakum naji maganganun ku naji hujjojin kowa da ke farawa qultum inna allaha takaza ibrahima khalila wa huwa kadhalik kuka ce annabi ibrahim allah zabe shi badade haka yake kuka ce musa allah yana zantawa da shi haka yake annabi isa ruhullahi nabiyullahi rasulullahi haka yake annabi nuhu adamu allah ya zabe su haka suke ala nake to ku tara hankulanku gaba ɗaya ku shaurara wa ana habibullahi ni kuma ni ne habibullahi to kaga habibullahi a wannan hadisi ya shafe dukkan mukamin da aka faɗan nan ba mukamin da ya kai shi kenan habibullahi wancan mukamin da ya fi kowanne girma a cikin su shine khalilul khalilur rahmani khalilur rahmani na annabi ibrahim shi wai mukamin sa duk abin da ya roƙa Allah zai bashi habibullahi ba da Allah ya ga alama yana so kawai sai a ce an baka kawai ba sai ya roƙa ba duk abin da Allah ya ba annabi annabi bai roƙa ba saboda girman manzon Allah za ka ga annabi yana haka yana haka wata rana ana sallah yana haka yana ta haka yana haka abun yana ba shi haushi yahuda suna tsokanan sa suna cewa ai ai abun namu duk ɗaya ne ba ku ga inda muke muke ibada yake kallo ba kudus akwai lokacin da annabi yayi watanni yana kallon kudus da umarnin Allah da yahuda suka yi ta mar ba'a sai abun ya bata mar rai ya zama yana yi dole ne saboda bin umarnin Allah da Allah ya ga annabi bai faɗa ba fa da ya ga annabi gaba ɗaya abun ya dame shi ya ce kad nare ta kalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardiha mun ga yadda kake jujjuya fiskanka kana kallon sama ba ka so don dole kake kallon wannan wuri kake sallah da sannu za mu juyo da kai alƙiblan da za ka yarda da ita abinda annabi ya yarda da shi shi Allah ma yarda da shi sallallahu alaihi wasallam wannan shine habibullahi ai mun karanta a jauroci wannan yadda shi Ibrahim ya kawo abu a cikin littafin sa nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada ko a maulidin ɗaya daga cikin iyayen mu shi malam Jawkaw mun fassara wancan littafin so a takaice dai yace musu ni ne habibullahi ni ne wanda kasa za ta fara tsagewa ni ne kaza ni ne kaza ta lissafi kaga daga rana aka fara maulidi wanda yake tunanin wai yau- wai annabi bai yi maulidi ba to me yayi yanzu hadisin da na faɗa nan kuma wallahi sahihi ne an eh, sahabbai ne suna faɗin darajar sauran annabawa yake musu su shaurara ala duk ku shaurara sai yace wa ana habibullah yayi ta lissafi ya ta faɗin darajojinsa yanzu me muke faɗi ba annabin bane anan to su ma su yi kenan in baka sani ba ka je kai ta rashin sani ka har abada in ka gara ba shine damuwar mu ba Habibullahi shine masoyin Allah kan zi shau yace shine babbar ajiyata in kai kana tadawa ka ajiye nerori ne a banki shau yace ni ajiya ta taska ta ita ce shine annabi Muhammad kan zi wa ghina'i wadata na shine manzon Allah duk abin da duk wadatan da ka samu in dai ba annabi bane ai talauci ne in dai ba annabi a cikin ai talauci ne yace to wa ghina'i annabi shine wadata na. ai ko shauka wadata wadatan duniya ma sanda ta shigo dole kakanta zai kama manzon Allah wadata na duniya shehu lalle baya kasuwa ba businessman bane amma noman da shehu Ibrahim yake yi ko gwamnatin Senegal ba ta iya sayan amfani ya ta ya yi amfani da shehu yake noma ya girmi gwamnatin Senegal din ta iya sayan wannan amfani sai ta gurgunce saboda haka eh, in ka kama manzo Allah ba abin da zaka rasa azili fihi arahu fi jununi wa shiqai shi yake azili wanda duk yake zargina akan ina kaunan manzon Allah azili fihi mai zargina cikin sha'anin manzon Allah wajen ina son sa to arahu ni ina kallon sa fi jununi kai ba hukaci ne kai wannan shi yake ina ganin sa cikin hauka ne kawai shi ma hukaci ne mai zargina akan wanda yana wannan irin soyayya na ina ganin sa cikin hauka wa shiqa'i da kuma taɗewa shakawa rashin arzikin duniya da lahira duk wanda yake min zargi wai kan na kama manzon Allah fashtighali bi ishtiyaqi fihi fawzi wa atilai fashtighali kaga shagaltuwa na mai da hankali na da nai ishtiyaqi da begen manzon Allah din nan da nake yi fihi fawzi ciki ne dukkan rabauta na yake samun babban rabo na gaba ɗaya na cikin shagaltuwa da na cikin ƙaunar eh, begen manzon Allah to dukkan rabo babban rabo nawa ya tab- ya tattara a ciki wa tilahi duk ɗaukakan da na samu na same shi ne karkashin begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ba ma ni mallama shekhe haba min ha'in wa ba'i dan wa a lura da wannan baitin na manta ban fada ba wannan kasida da muke karantawa a lura da ita na manta da muka tashi ban yi magana ba gaba ɗayanta daga farkon ta din ta- ta- tana tafiya ne karkashin abaja da hawa za din nan in baka taba lura ba ka lura ka duba daga farko abaja da hawa za ha ba ya kalama na fa'a fa ba tsara sa ta da haka ta saki wannan hurufo din nan da ake da su ake larabci to ga- da su shehu ya waƙe wannan kasida din gaba ɗanta shehu radiyallahu anhu ya ce ba ma ni mallama shehe mallama shehe duk mutumin da ya zargi shehi na dama ka san waye shehin shehu kuma babansa shehu ibrahim bai taɓa karatu a wurin wani malami ba balle ka samu kai ce za ka yi alfahari ai duk karatun sannan ni na karantar da shi da an samu wanda zai faɗi haka to duk duniya ba wanda shehu ya taba sunkuya gaban sa ya dauki ali babu shi ta abin da ya karanta a gaban dottijon sa ne a ga wannan shi zai gwada ma girman dottijon irin ilimin shehu nan da da ya gagari jami'ar azhar ya je girgize ta sanda ta sallama ta miƙa wuya ya ja sallah ba taɓa samun balarabe ba wadda ba ɗan misra ba ya ja sallah a jami'ar azhar dallan tana bakar fata bakar ma irin baki na wolof na mutanen senegal amma ya zo ya ja sallah dukkan larabawa suka sallah professors masana larabci masana komi da ka sani duk suka miƙa wuya kai akwai wanda ya ruɗe ma gaba ɗaya jazbe da ya ji irin huduman da shehu ya zuba ya yi ta tsotson jikin shehu kawai ya rungumi shehu kawai ya jazbe ya yi fana'i saboda irin ruwan ilimi da yake to gaba ɗaya karatun a gaban baban da yake to yace mallama shehi duk wanda ya zargi shehi na mahaifi na kenan ba ma ne wannan ya zalunce ni ba ma ne ai ya zalunce ni haba min ha'in wa ma'i to a lura akwai karatuttuka da kuka yi ta yi da farko in kun lura mun karanta wani abu wai eh, eh, me- menene na eh, farko farko ta mun karanta abun da ya shafi shi ni eh, menene wai ba'i wa shi ni wa ra'i ko kaga yana nufin bishiru ne murna cewa sai ya mai da shi ya zama waka kuma ya zama ya karbi awon aruli yadda duk duniya inda aka kai shi duka ya zauna wakar amma abin da yake nufi yana so ya ce shi- annabi muhammadu shi ne farin ciki murnansa abin da yake murna da shi a kullum sai ce ba'i wa shi ne wa ra'i kafin shi ma akwai inda na faɗi muka fassara wannan fa wasirun qabla ra'i annabi shi ne sini kafin ra shi ne sirrun lahi kenan ko to kaga nan kuma shehu ya ce hama min ha'in wa ba'i shi wannan shehi nawa hama ya ɗimauce fi min ha'in saboda ha'i wa ba'i da kuma ba'i saboda soyayyar manzon Allah kenan hubbu shine ha'i wa ba'i ya imauce cikin ha'i da ba'i ha karami da ba ba guje shine hubbu cikin soyayyar manzon Allah kullun ciki yake yake tahayyuri shine hama in an lura ban san naku ba can farkon baitukan kamar nawa nan na gyara ya sa kama kalbi ku ba tama kalbi haka yi- hama ne sai ya sa tama mai littafin da hama da tama duka ɗaya ne a larabci duk ɗimuwa ne a cikin soyayya ko bege ko kauna ana yin sa cikin budurwa ma kaga mutum ya imauci ya ya ya yi tahayyuri cikin wata ƴar yarinya Da- eh bana to shi ba a- a nan yake yi ba a cikin manzon Allah ne yake ɗimuwa shi shi radiyallahu anhu saboda haka hama dai shine tahayyuri wato dimuwa cikin kaunar manzon Allah qad tasalla ba'da shaybin ahlu ilmin wa nahai ahlu ilmin sai ka dawo din ma'abota yawan hakuri wa nahai da ma'abota wato fahimta qad tasalla waɗannan kam sun riga sun manta da dukkan abin da da suke so ba da shaibin bayan sun tsufa kurkura ta cika kayansu zaka tarar da mutum da lokacin da yake da yaro yana son kaza yana son kaza yana son kallon kaza yana son kalle kalle kaza a zuwa san kaza amma in tsufa ya zo furfura ta zo sai kaga ya natsu ya daina wancan duk abubuwan da yake so a da na yaruntan nan ya daina su shehu yace kattasalla a- eh, eh, kattasalla ba da shaibin alu hilmin wa menene wani haɗi shi ne alu hilmin ma'abota haƙuri wani haɗi da fahimta kattasalla sun sun sunce ma'ana sun manta da abin da da suke so ba da shaibin bayan sun yi furfura girma ya zo saboda me shehu yace rushdan saboda sun samu shirya yanzu kam sun shiryu wancan abubuwan sai su daina son su ya ce wallahi inna ni dula jahari fi amai ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah inna ni ni kam fi ama'in ina cikin rufuwa cikin soyayyar manzon Allah dula jahari tsawon zamanina tsawon zamanina tsawon rayuwata baya yankewa ni kam ina cikin rufuwa shine ama'i na rufe cikin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwata kuma saufa afna wa garani fil mufadda duba kai yace saufa da sannu afna zan mutu shine afna ana ma'ana zan kare din zan mutu soyayyen da nake ce muku tsawon za- zamani na kamar yadda da wa'insu suwoi in suna son abu kaza in so- in shirya ta zo suka girma suka ga sun yi furfura sai su rage su koma su ka- su daina wancan abin da abubuwan da suke so to yace ni kam ma- tsawon ina rantsuwa da zatin Allah tsawon zamani na ina cikin rufuwa cikin soyayyar nan na manzon Allah sannan kuma har ma za ta kai ga da sannu zan mutu ma saufa afna zan mutu wa garani fil mufadda zuba kai bege na cikin al mufadda abun fansa din nan annabi Muhammad wanda kowa ya kamata ya bada fansan komi nashi akan manzon Allah kamar yadda na faɗa a baya karatu karatu tuka mu na baya sahabbai da suna son abu wurin annabi sai ce fidaka abi wa ummi ya rasulullahi na ba da fansar uwata da ubana a gare ka ya rasulullahi komi ya same su kai ka zauna lafiya ma'anar ta kenan to yace saufa afna da sannu zan kare in zama na rasu wangarani alhalin begena fil mufadda a cikin abun fansan nan annabi Muhammadu zuba ka'i zai zama ma'abocin wanzuwa ba zai kare ba har in mutu ba kaman wa'incan ba in sun girma sai su bar wa'incan to ni wannan soyayyar da nake yi ba mai karewa bane ma'ana har abada Maulana Shawar Islam ya ce, Tawwaƙani wa hayani ba hajjati wa huwa baha'i. Tawwaƙani, manzala sallallahu shi ne kariyata, shi ne kariyata, wato wadda yake kare ni, in ji shehu. Wa hayani shi ne kuma wanda na haukace cikin begensa. wato irin tsananin begen nan wanda na shi ma dai zan nana ta akwai wanda suke yin sa cikin mace kaga mutum ya haukace wani irin soyayya wanda kaji mutum ya fada a rijiya akan wata yana faruwa ko ta fada a rijiya saboda shi ko an iya bata shi ta gudu ta shiga duniya da makamantansu ko ta mutu ma akan shi to wannan shine hayam ake kiransa tsananin hauka cikin ƙauna ka babu wato in an nemi ka sa hankali to sai kai ta dariya wanda ya kake abu kamar mahaukaci to banda cikin manzon Allah ka ka zama mahaukaci cikin ƙaunar manzon Allah ne shi yake nema baka san me kake ba in ana maganar manzon Allah soyayyarsa to shine shi yace tawwaqani manzon Allah shine kariyata wa hayami shine wanda nake wato nake mai tsananin bege da shauki bahajati sai na rasulullahi sallallahu shine wato abin farin ciki na murna na shine bahajati wa hawa baha'i shine wato kwarjini abun da ke da kwarjini a idona ba wani abun da yake da kwarjini kamar manzon Allah na kan yawan nana ta hadisin tsohuwan can ko saboda kwarjinin annabi sabonsa ba sa iya kura mar ido shi yasa dukkan sifan annabi na sifa a ce hancinsa kaza idonsa kaza kunnensa kaza wuyansa kaza dukka in ka dubi hadisan kaf in dai wanda suka sifanta annabi ne hannunsa ga yadda yake a dantsensa a menene wallahi za ka ga duka yara ƙanana ne a cikin sabon suke riwayar wannan hadisan manyan suna tsoro ba sa iya kallon manzon Allah haka su kalle shi hakan nan kasan yaro shi ba don sa an cikin kwayan idon sun leka sun gani ya yake sun riwaito wannan duk kananan sahabbai ne suka riwaito sifofin annabi su suke iya kura masa ido an ce ma wadda ta riwaito hadisin dantsen manzon Allah sifan sai da yake ai wata mata ce annabi yana tafiya da sahabbai suka zo za su wuce ta a dan bukanta sai suka suka ce mata da Allah ko za ka taimaka musu da akuyan ta ne su dan tatsa su sha nonon sun suna dan fama da abin nan sai ta ce kai ai babu ai babu nonon ai yunwa awaki kaza ai dabbobin annabi ya ce a sai musu izini dai in ta yarda kawai su kan hakan yayi ta ja ya ce babu kawai da ya kama ya zo zai ta ce to a je an da ya kama hantsan kawai sai hantsa kawai sai ya bar sai ya wani irin fu kama fura bulan bulan kawai ya cika da hantsan ya cika fal sai bin rasulullahi sai ya ja mayafinsa haka sai ya kama tatsa haka to anan ne ta kalli dantsin ta yi wato hadisi ga yadda dantsin manzon Allah yake daga nesa ta rika duba shi da kyau ta kalla to da haka aka rawaito mana din har shehu ya wake mana a barkun bada na hawan marabi a yalma'a so saboda haka dai a takaice sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai kwarjini ne ba sa iya ganin sa wahawa bahai shi ne mai sa min kwarjini mai cika min ido thiqalul ubbi asirun tatmuhu inda al-mula'i shi yace thiqalul ubbi soyayya mai nauyin gaske wanda in an auna shi yake da nauyi wanda yake tare da ni din nan yace katmuhu inda al-mula'i in boye shi a cikin jama'a ya zama wai kar a gane ina son annabi asir kai wannan yana da wuya ba zai boyi bane kawai nauyin irin soyayyen manzon Allah da kake cikin zuciya na din nan a ce in boye wai kar mutane su gane ina son annabi ya ce wallahi kai asirun wannan yana da wahala gaskiya ba zai yi ba radiyallahu anhu yace khullatan min zi malamin fasri man hadil jafa'i khullatan shi yace duk wata abota dukkan wata abota min zi malamin daga mutumin da yake zargi na cikin kaunar manzon Allah ka ce wai kai abokina ne in ji shehu amma in ina kaunar annabi ka ce kai haba dalla abun naka yayi wa dalla kai kuna kai shi inda bai kai bai je ba a kai kaza kaza kaza shehu yace to banda irin karka yadda kai irin wannan aboki da ka kama begen annabi ko ka fara faɗin annabi shine kaza shine kaza ce kai haba ko kuma ka ganku ko ka ganku ka ganku ko kuma kuna so ku mai da shi Allah ce wace to kullata so abokantaka min di malamin a gurin wanda yake zargina akan kaunar manzon Allah fasri man ha kai yanke wannan abokantakan kawai fasri man ha yanke ta kawai in dai mutum wai yana zargin ka kana son annabi saboda haka wai yake nema wai ya ma zargi saboda kaunar annabi to ka yanke abokantaka karka abokantaka da irin waɗannan saboda in kai wasa sai zakara ya jara kumi ko galbuta ka da shi kaza ana fashin imani ko in ya ma fashin imani gunda ma amma fashin duk abin da ka mallaka a barka da manzon Allah shikenan ba ma komai ba a ma fashi an kwace annabi ka koma ganin annabi ganin bashariya ganin da saura suke masa ai ka shiga uku kai asara Allah ya bamu ganin girman manzon Allah shehu yace fasri man ha ka yanke wannan irin abokataka bil jafa'i tare da nisanta kada ji kalmar fa jafa'i ba da yadda ka ji tan ake fassara ta ba ka yanke gabarin wannan ka yanke wannan abokataka bil jafa'i tare da nisanta da kuma gudun wannan mutumin ka guje shi kawai ذل أهل العب على من وصال وعلاء شو يتي ذل أهل العب ما أبو تاسوير من زون الله su zama a cikin al'umma su ne a ƙasa ana gani ana taka su ana gani su ba komai ba a hala shi ya fi musu daɗi min misalin akan a cewa sun samu saduwa wa ala'i da kuma ɗaukaka a cewa su wani ne a cikin mutane su su samu soyayyar ya zama su ne kaskantattu a gari ko a ƙasa ko a anguwa ko a in dai sun samu soyayyar to ya fi musu daɗi akan a ce su ne suwa ne su ne masu kaza su ne manyan gari kaza duk ba shi ne damuwar su ba wannan ya fita su bai dame su ba kaskanci su zama kaskantattu ya fi musu in dai an bar su da kaunar manzon Allah ku je ku yi ta samun girma ka tara komai in ka ga dama in sun samu soyayyar manzo Allah shikenan shine maganar da shehu yake faɗi kullum mulam shattaya yace wallahi kai kokari ka fi mutum soyayyar manzon Allah ya fi ka kuɗi in ya ga dama in ka fi shi son annabi ka fi shi ya fi ka ilimi in ya ga dama in dai ka fi shi da son annabi to ka fi shi kawai ya fi ka mulki in ya ga dama ya fi ka komi asali da dangi da komi in ka fi mutum kaunar annabi ka fi shi kawai saboda haka dullu ahlul hubbi kaskanci na ma'abota soyayyar manzon Allah a hala ita ta fi musu daɗi misalin daga a ce su sadu da abubuwa su samu saduwa wa ala'in da ɗaukaka duk wannan ba shine damuwansu ba shi ya ce wa anal qalbu jiharan na wa khairil anbiya'i in sun in naku khairu ne kamar na wannan ku gyara khairil anbiya'i ne ba khairul anbiya'i wa anal qalbu zuciya ta aura ta ciru ta tafi jiharan a fili kuma na hawa khairul anbiya'i wato zuciya ta inji shehu ta tashi ta tafi ta doshi wurin mafificin annabawa annabi Muhammadu can kawai ta tafi shi yasa wata rana a cikin banan nan dai karatun da muka yi a wajen kumo fasaran diwani da muke yi shehu yana bada labari yace gani nan dai kam a- a wuri kaza amma fa zuciyata tana ta tana kafa hema tana kafa tanti a halaran annabi muhammadu gangan jikin kawai kuke gani anan amma zuciyar tana tan gurin manzon Allah saboda haka yace za'an alqalbu jihar zuciyata ta tafi a fili na wa khairil anbiya'i gurin mafificin annabawa annabi Muhammad gudwati thumma rawahi fi abibi wa safa'i gudwati safiyata wa rawahi haka nan kuma maraice na duka gaba daya ina yin su ne fi abibi a cikin masoyina annabi Muhammad tajiya da maraice gaba daya ni kan cikin manzon Allah ne kawai nake wasafa'i wanda shine wato wanda ya tsarkace ni sallallahu alaihi wasallam shugulati tsola hayati fi sabahi wa masa'i shi manzon Allah shine shugulati shine abin da ya dauke min hankali na abin da ya shagaltar da ni shine manzon Allah tsola hayati tsawon rayuwata gaba daya annabi shine mai dauke min hankali fi sabahi wa masa'i safiyata da maraice gaba daya annabi shine mai dauke min hankali sallallahu alaihi wasallam وصلاة وسلام نحو خطاها ذي العباد وصلاة صلاة الله تبتا وسلام da amincin Allah duka su tabbata na ɗaha su tabbata a zuwa ga ɗaye annabi Muhammadu zil iba'i ma'abocin baiwa hiba'u ay aba'u ma'abocin baiwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alin salatin ya tabbata kan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabin salati ya tabbata kan sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa mu'ibbin salatin kar ya tsaya akan annabi da sahabbai da iyalai kadai ga dukkan masoyi zintima'i ba zuntima'i ba na ko ya aka sa wawu ne zuntima'i ne ko zintima'i yayin ne ko to na an sa wawu na gyara ma zintima'i dukkan masoyi wanda ya dangantu da annabi da sahabbai da alul baiti ga baki ɗayansu su ma Allah ka kai wannan aminci gare su duka kowa da kowa kenan shehu sai ya kulle da wannan baiti ya ce muddatal mulki dawaman la tura zatan tihaji wannan salati da na roki Allah ka yi akan annabi da iyalan gidansa da sahabbai da ma dukkan masoyinsu wanda ya dangantu da su muddatal mulki Allah talatin ka sa ya yi ta gudana ya yi ta gudana gurgudun kasantuwan Allah shi ne mai mulki gurgudun daɗewan mulkin Allah akwai ran da zai ƙare mulkin Allah to muddatar mulki gurgudun daɗewan mulkin Ubangiji dawaman ya zama har abada la tura kar a ga salatin nan ba la tara ba la tura tura ne aka sa naku to nawa sun yi ero na gyara la tura kar a ga salatin nan zatan tihai ta zama ma'abociyar yankewa ta yi ta tafiya kawai har abada saboda haka wannan shine karshen wannan kasida mai albarka inna kadmal anbiya'i wadda nace muku tana a baharul ramali ne ita ma majzuri kamar wacce muka fita a ka'idan aruli da haka za mu tsaya nan saboda a mika wa sauran shehananmu rashin isowarsu ne kila da da su za a fara so kuma muna sanar da gayyan maulidin gobe in Allah ya kai mu gobe maulidin mu a wurin gi'e ne wurin gi'e sabuwa daga kofar lamido ako ake kama hanyar arewa din nan ana tsallake kwari kawai sai sai anguwa saboda haka na san da yawa wasu sun suna zuwa duk majalisun da ake yi to amma dai yanzu kan ina ji ba taɓa yin maulidi ba yanzu ne za a fara maulidi dai kam ko ko an taɓa ko bara kun yi alhamdulillah ok bara nan ni ko haka ne to masha Allah alhamdulillah so a takaice dai da zan yi wata magana ce ashe ma sun taɓa yi to tunda sun taba yi kai da baka taba zuwa wuro gi'e ba kai kokari sanadin zuwan ka wuro gi'e ya zama manzon Allah kaga kai zuwa mai fari farin zuwa in ma wani kudi ka je nema ko wani ka je kirawowa kaga dai zaka iya zuwa wani uzuri zai kai ka amma ba uzuri da ya kai girman manzon Allah saboda shi za a yi taro to in baka taba zuwa wurin kiɗe ba sai ya zama sanadin zuwan ka kenan annabi ka gana gayyatan kowa da kowa insha Allah in muka zo tunda sun sanar mini za mu yi karatu a wurin insha Allah za mu tashi akan Muhammadu Mustafa aulahu maulahu kullun a daya to akan wannan kasida za mu tashi insha Allah mu yi fassara ta amma ina tunanin zai wuya ita kanta kare muna yin gudu gudu da karatun namu saboda mu samu littafin da ya sauka insha Allah amma za mu kamo wani dai ma kamo insha Allah da haka gobe maulidin mu wura ji'e jibi alhamis anguwan tike maulidin gidan su man sani juma'a kuma shugaba ko yawa ran juma'a kuma shugaba yana gayyatar kowa da kowa shugaban tijanar islam kowa da kowa yana gayyatar kowa da kowa maulidi insha Allah amma dai na gobe shine wurin GA kowa da kowa ga ɗan wurin GA gaskiya ina mamakin kullum ina magana a kansu duk inda ake maulidi za ka gansu kowa zai riga su komawa gida ko ba haka bane kullum duk inda ake maulidi za ka gansu kai su ne ma a gaba gaba don su da su ake wayarin ma yawanci kuma can suke fitowa to ga ya kamata akalla dai mu yi abin da annabi ya faɗa dai akalla in ma ba mu wuce tunda ya ce idza man man asda ilaykum ma'rufan fakafi'u duk da ya muku kyakkyawa to ku mayar masa daidai yadda ya muku in ma ba za ku iya ba ku yi masa addu'a saboda haka akalla dai su ga muhimmancin zuwa wurin al'umma da suke yi don zuwan mutum wurin al'umma ran da ya tada wani hidima nashi zai gane ashe jama'a suna da muhimmanci amma in kai garaje ya zama in an gayyaci suna ba a ganin ka in za a yi jana'iza in yi tama in za a ɗaure aure ba a ganin ka to in Allah ya kiyaye ka da abin da wani wanda ya ziyarce mu ta rana wurin karatun mu na asuba ya babu labari kun tuna ko wani da mutumin kidda ne ya zo mun yi karatu mun gama sai ya ji irin karatun ya zo daidai da wani abu da ya faru a garin su sai ya hannu haka sai ya ce yana da bayani ke lallai irin wanda ya taba faruwa a garin su a garin su dai wani yana shan giya kuma yana sallah akai akai ya bar yaki halayya na banza akai akai yaki kowa ba hanyar da ba albaiki kawai da aka tashi sai aka yi mitin kawai mutanen gari ba ya ƙi yin magana mutane ba ya rena mutane sun ne sun neme shi da abu yaƙi da aka tashi wannan sarki jauron su na gari kawai sai aka yi mitin da shi jauron sai ya umurni kawai bayan mitin kenan yace a haɗu kuma cikin damuna ne duk aka haɗu aka ji aka sauke kan ɗakinsa mutanen gari suka sauke kan ɗakinsa ga shi tsakiyar damuna ya rasa yadda zai yau ne gobe ne ya gama wakil hula zai kai shi magariba da abun ta kuke fa ya dawo kuka ne roƙo furwa ne ya ta tuba fa tsakiyar sanda ya karatu da babban baki tukunna ya gane ashe jama'a suna da muhimmanci sannan fa ya tuba ya kuka wai sai ya zo ma jama'a suna zaune a gari yadda mutumin ke fara sai ya zo yana goye da giyan ya shiga gidansa ni je ita a tuni da fito ita musu rashin hankali to da suka masa wannan yayi ta tuba daga nan kawai shikenan bai sake ba ya zama salihi kawai to haka kuma wallahi akwai kauyen da su ba suka yi a nan kauyukan mu na arewa nan su ma wani kullum baya zuwa taron kowa duk abin da ake wallahi shi yana da uzuri in an ka zo ka gayyace shi wallahi ne uzuri yana zaune yana kallo ana janaiza ba zai je ba ana suna ba zai je ba a nan arewa kawai wata rana sai dan sai mutu dan karami kawai sai aka yi miti jawaro ya kira mutane yace to in ya wani ya kuskura ya je ya tsaya kan yaron nan abin da ya same shi duka shi kawai sai aka yi aka yajin aiki kawai ya je ya zagaya gari ya gari gaba ɗaya zai zauna yau ne gobe ne time ya yi babu ya jira ya jira ya gane kurinsa da ya je ta tuba ɗin shi ma da ƙarshe dai aka karantar da shi da babban baki shi ma daga nan an ce shi ne a gaba gaba kullum in an yi mutuwa ko wani abu saboda haka dai mutane su rika halartar taruka saboda su maran da suka kira ana ganin su a taruka saboda ran da ka kira kai waye kaga jama'a insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim